الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabu tauhid wallafar babban malami na musulunci al'imam muhammadu bin abdulwahab ibn suleiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin wannan masallaci mai albarka masjidu tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun gama karatu cikin baban da yake sanar da mu fadar ubangiji subhanahu wata'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan babi na gaba na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف من حلف بالله فليصدق ومن حلف ومن حلف له بالله فليرضى ومن حلف نعم ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن باب ما جاء في من lam yaqna'a bil halifi billahi wannan babe zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin mutumin da bai gamsu ba da rantsuwa da aka mishi da sunan Allah mutumin da aka rantse mishi da Allah amma kuma sai ya zamanto bai yadda da wannan rantsuwa da aka mishi ba wato hukuncinsa a cikin addini na musulunci to wajen abin da ya shafi mutum ya maka rantsuwa da wani Allah ya maka rantsuwa da Allah wato mutane kashi-kashi ne akwai wanda maganar da zai faɗa maka ya yi rantsuwa a kanta magana ce wanda cike ta gaskiya to wannan ya zamanto wajibi a kanka lokacin da ya maka rantsuwa da Allah ka gaskata shi ka yarda da wannan maganar ko kuma ya zamanto maganar da ya faɗa maka kai ba ka da dalilin da za ka ƙaryata ta sannan kuma ba ka da dalilin da za ka gaskata ta sai ya zamanto al'amuran guda biyu sun yi daidai da juna to wannan ma wajibi ne ka gaskata shi amma idan ya zamanto mutum ya rantse maka da Allah sai ya bayyana a gare ka a fili ƙarar wannan rantsuwar ta ƙarya ce ya maka ba wai rantsuwar gaskiya ba ce to yanzu wannan babu laifi ka ce baka yadda ba mun gane da kyau hadisi na cikin wannan babi an amso shi daga Umar dan Khattab daga Abdullahi dan Umar Allah tabaraka wa ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Umar dan Khattab abdullahi ɗan umar ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta halifu bi aba'ikum kadda ku rantse da iyayenku idan mutum ya tashi zai yi rantsuwa da allah subhanahu wa ta'ala ake rantsewa ba a rantsewa da mahaifi hakanan ba a rantsewa da mahaifiya hakanan ba a rantsewa da wani mai girma daga cikin masu girma hakanan ba a rantsewa da wani abu mai girma cikin abubuwa masu girma duk ƙimar abu a wajen Allah da darajarsa a wajen Allah baya halatta a yi rantsuwa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man halafa billahi dukkan wanda dukkan wanda zai rantse da sunan Allah ko da wata sifa cikin siffofi na Allah falyasduq to ya zamanto ya yi gaskiya cikin wannan rantsuwar tashi kar ya zamanto ya yi rantsuwa wanda take ta ƙarya rantsuwar da alwaƙi tukazzibuha wato abin da yake waƙi yana ƙaryata wannan rantsuwa din irin mutumin da ya rantse maka da Allah ya ce wallahi salulan nan taka ya kallace ta ce wallahi ta katako ce kaga dai ina ga ba za ka ce mai yayi gaskiya ba ya ga salula a hannunka kuma ya amsa ya jinjina ce wallahi salulan nan ta katako ce kaga wannan alwaqi yukazzibu hadha alqawl abin da yake waqi'i yana karyata wannan maganar da yi to maza Allah ya ce dukkan wanda zai rantse da Allah to yayi gaskiya cikin wannan rantsuwar tashi kada ya zamanto rudi ya ja shi ya rantse da Allah akan ƙarya wa man hulifa lahu billahi dukkan mutumin da aka rantse mai da Allah akan wani abu aka ce wallahi kaza dinnan haka yake falyarda to ya yarda annabi isa alaihi salatu wassalam ya ga wani mutum yana karamin hali ya dira gidan wani ya ɗauki wani abin ce kai kai sata ce la wallahi ya ce bi ce annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce amantu billahi wa kazzabtu walil bukhari aini wali musulmin nafsi ce na yi imani da Allah wanda ka rantse mun da shi na yarda da shi na karyata idona idona ita ce ba ta kallaci daidai ba ya gan shi ya ɗauki abun ce kai ɓarawa ce wallahi ba ɓarawa ba ne ce shi kenan je kana imani da Allah ni idona abin da ya gani din na karyata shi mun gane da kyau to dukkan wanda aka rantse mai da Allah akan wani abu to fal yarda ya yarda to amma kar ka zamanto sulkumi kar ka zamanto sulkumi irin wannan zamanin da muke ciki na yanzu kowa ya rantse maka kawai ka yarda wani shi ya dama irin wannan kin yake so irin wannan kin yake so ina wanda zan je in rantse mishi da Allah wanda ya yarda ya bani duke shi ni kuma in limata kowane su haka ne kawai da malamurin su to maza Allah ce la yudul mu'minu min juhurin wahidin marratayn idan mutum ya zo ya damfare ka da rantsuwa da Allah ka doki abinka ka bashi yanzu hallo wani lokaci ya zo ya sake maka rantsuwa da Allah aga in ka doka ka bashi kai ne ma ki dahu mun gane da kyau ya danne maka haƙƙinka sannan kuma ya zo ya sake maka wata rantsuwa da Allah kuma ka yarda abin da ya sa wato ma'aiki alaihi salatu wasalam akwai hadisi na sa'al ibn abi hasma wanda yana cikin Bukhari da Muslim wanda yake magana akan alƙasama lokacin da Muhayyisatu da Abdullahi ibn Sahal suka tafi Khaybar saboda lokacin ana cikin yanayi na rashin abin hannu a Madina to da Muhayyisa da Abdullahi ibn Sahal sai suka tafi Khaybar a matsayin taburada suka tafi can taburada to sun je kowa ya kama shagulgullansa sai aka bai wa muhayyisatu labarin cewa an ga abdullahi ibn sahal abokinsa wanda suka zo su an gan shi yana hahaburawa a nan bakin gurin ma'aikatar shi ita kuma khaibar a lokacin nan ta yahudawa ce to muhayyisa sai ce to wannan humiyagun mutanen nan su suka ba shi guba yawan da ya zo shiga hali ya rasu shi kenan mai sutura ya zo shi gida ce to gashi gashi gashi ya gaya wa ɗan uwansa da kuma ɗan uwan shi muhayyisa huwayisa da abdurrahman ibn salih ɗan uwan shi abdullahi ibn salih din suka garzaya suka tafi wajen ma'aiki su uku muhayyisa shine a khaibar ga huwayisa shi kuma shine yayan muhayyisa ga abdurrahman ibn salih shi kuma shine kana abdullahi wanda aka shi a lokacin sai muhayyisa zai yi magana sai mazala ce a kabar babba yi magana bari yayan ka yi magana huwayisatu ce kabbir kabbir iridu sinna ya yi magana sai kuma muhayyisa ya yi magana sai manzo Allah ce to imma an yadu sahibakum imma an yi uzinu bi harbin imma dai su biya diyar wannan abokin naku da suka kashe su yahudawa kenan saboda su kuke tuhumta ko to imma kuma su sanar da cewa za su kulla yaƙi ne tsakankaninmu da su sun tsokano wutar yaƙin su ce kina manzo Allah ya aika letir wajen Yahudawa to gashi yanzu ko ku ɗauki za ku biya diyar wannan mutumin da kowa kashe ko kuma za mu je mu kai muku farmaki sun ce ma ƙatar na wallahi ita wala ba mu kashe shi ba to da aka zo sai manzo Allah ya cewa waɗannan mutanen guda uku afata halifu lakum yahudu shin za ku yarda yahudawa su muku rantsuwa hamsin akan cewa ba su suka kashe muku ba suka ce la ya rasulullahi da su bai musulmi na ba musulmi ba ne in ma suka yi rantse ba za mu yarda ba wanda wannan yake nuni akan cewa duk mutumin da kasancewa in zai yi rantsuwa zai iya rantsewa da sunan Allah akan ƙarya ya halitta ka ce baka yarda ba in yi rantsi mun gane da kyau wa mallam yarda dukkan wanda bai yarda ba bayan an rantse mishi da Allah falaysa minallahi to wannan baya bakin komai a wajen Allah inda har shuruɗu sun tabbata cewa wannan mutumin da ya rantse maka da Allah baka tuhumar shi da ƙarya ba mutum bane wanda ya je ya yi wa wancan maja-maja ya je ya yi wa wancan rufa-rufa ya je ya daki wancan ya je ya bugi hancin wancan mutum ne wanda yake gashi alaƙa ta haɗa ka da shi to shi ne malamai suka samu sabani shin al'asulu fil insan shi ne al'adala ko kuma a'a rashin adala ɗaya idan ka ga mutum haka kawai a cikin riga ka ɗauke shi a matsayin mutumin kirki ne har sai rashin kirkin shi ya bayyana a gare ka ko kuma a'a idan ka gan shi a cikin riga ka mu'amalance shi mu'amala ta mutumin banza har sai ya bayyana a gare ka cewa mutumin kirki ne mun gane da kyau malamai sun yi sabani amma bangaren hadisi yawanci malamai suna ganin cewa ka mu'amalanci mutum a matsayin mutumin banza ne sai ya bayyana a gare ka cewa mutumin kirki ne shi yasa malamai ba su yadda ka amshi hadisi ba a bakin daga wajen wanda yake almastur an gane da kyau shi yasa za mu ga yana daga cikin hadisan da ba sa sha a wajen malaman hadisi hadisin da a cikinsa akwai almastur ato majhulul hal kenan mun gane da kyau man rawa anhu tsunani wa lam yuwathaq wanda ba maganar malamai akan shi to shine al-aslu shine da Allah ta'ala ce inna arduna al-insan inna arduna al-amanata ala as-samawati wal ardu wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula to wannan zaluman jahula din shine aka ce to a mu'amalanci dan adam a farko hakan duk mutum in za ku yi mu'amala da shi kalka ce ka yarda da shi ɗari bisa ɗari a ka ba a sannu sannu sai in ya bayyana a gare ka cewa mutumin kirki ne kuma sai ka sassaka mishi abubuwa in ya bayyana a gare ka mutumin banza ne to ɗan abin da ya cika ce je ka shi ne rabanka mun gane da kyau dan kana yarda haka tana shiga to za a iya samun matsala wata ran mutum ya zo shi da hula kyaran da komai to ina so za mu yi mu'amala da kai ba matsala nawa ce kake so a tura maka a kwantikin naka miliyan biyu da ɗari biyar shi kenan kuɗinka ya kama miliyan ɗaya da jika hamsin da kaza kaza kaza to a tura ta babu matsala shi kenan ya ka tura ka rasa ɗuriyar shi ya ce maka gobe zai zo da sahe da sahe tun da wuri ka huto ka buɗe shago har sha ɗaya sha biyu aka yi sallah a zuwa kai kiraye shi ya ce eh ina kan hanya ne ina zuwa kai haƙuri ya ce yawwa ba damuwa Ka ga hal magarba to daga nan ya kawo da tumutar hankalinka kuma sai ka ɗauki kowa mutumin kirki ne in ya zo shi ce ka tura mishi miliyan biyar sai ka tura mishi wani hadisi ibnu maja ya rawaito shi da sanadi wanda yake hasan yawwa mun gane da kyau ko kenan yanzu za mu ɗauki cewa idan mutum ya rantse maka da Allah in ka san cewa wannan mutumin kirki ne to duk mutumin da za a mai rantsuwa da Allah akan gaskiya ce aka rantse mai kuma ya ja wannan ya sani wa yana taɓa doka cewa amma in ya zama wanda ya rantse maka da Allah ba mutumin kirki ba ne irin mutanen ne ne wanda za su iya yi rantsuwa da Allah akan ƙarya su yi alaminu daga musu to wannan ba wajibi ba ne sai ka ce ka yarda don ma in ka ce ka yarda a wani lokacin ma kida humanci kai mun gane da kyau na'am فيه مسائل الأولى النهي عن الحديث بالآباء الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى الثالثة وعيد من لم يرضى
فيه مسائل a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata a ce mun fahimce su al'ula matsala ta farko annahayu anil halifi bil aba'i hani game da yin rantsuwa da iyaye baya halatta mutum ya rantse da mahaifan shi athaniya matsala ta biyu al'amuru lil mahalufi lahu billahi an yarda wato umarni daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da wanda aka mai rantsuwa da Allah ya yarda ya gamsu da abin da aka faɗa mai matuƙar baya tuhumar shi wannan wanda ya rantse mai da Allah ɗin da ƙarya a cikin zancen shi الثالثة مسألة أوكو وعيد من لم يرضى wato narko na azaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya alwashin shi ga dukkan mutumin da bai yarda ba bayan an rantse mushi da sunan Allah ko da sifa daga cikin siffofi na na Ubangiji subhanahu wa ta'ala matukar ba shi da wata hujja ta dalilin kin gamsuwa da yi mun gane da kyau saboda tahaduthu lin-nasi aqdiyatun bi qadari ma ahdathu min al-fujur haka Umar ɗan Abdulaziz ya faɗa. Wato hukunce-hukunce suna faruwa ga mutane gwargwadon lalatar da suka ƙirƙira. Idan ya zamanto a wancan zamanin na Umar ɗan Abdulaziz, wanda in ana magana akan shugabanni adilai, Umar ɗan Abdulaziz yana daga ciki wanda ake buga misali da shi. An gane da kyau? To a wancan lokacin an samu mutane wanda suke na banza, to fa ma baluka da irin wannan zamani namu. wanda a wannan zamani namu rantsuwa da Allah akan ƙarya ta zama ruwan dare ga duniya wa na ɓangaren sana'a wani za ka ga rantsuwa da Allah akan ƙarya ya ce kaza ɗin nan ya siyi kadara kuma ba tare da kaza ɗin ya siye ta ba ya zame mishi ba shi da matsala a wajen shi kaga irin wanda yanayi da muke ciki dole sai ka yi taka tsantsa ba duk wanda ya rantse maka da Allah bane za ka yarda ka ɗauki dukiyarka ka bashi ko kuma ka ɗauki abu ka siya a wajen shi wani za ga cewa ya dama abin da yake din shine so yake girma maka in ya girma maka a zamana lafiya na'am
babu kauli babu kauli ma sha Allah wa shi'ta an qutailata anna yahudiyan atalin nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala innakum tushrikuna taqulun ma sha Allah wa shi'ta wa taquluna wal ka'ba fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wa sallam idha aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'ba wa an yaqulu ma sha Allah thumma shi'ta rawahu an-nasa'i wa sahhahahu babu qauli ma sha Allah wa shi'ta wannan babu shi kuma zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya shafi faɗar mutum ya ce masha Allahu wa shi'ita abin da Allah ta'ala ya so kaso mun gane da kyau wato wani zaka ji ya ce in Allah da manzon shi sun yarda za a yi wannan abu shine masha Allahu wa sha'a Muhammadin kenan ko in Allah da manzon shi sun yarda in Allah da kai kun yarda masha Allahu wa shi ita kenan mun gane da kyau to fadar haka bai dacewa ga musulmi ya faɗi wannan an kutailata wannan hadisi an amso shi daga nana kutailatu tace anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa wani ba yahudi wata rana ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙala innakum tushrikun ya ce ya rasulallah haƙiƙa a cikinku akwai waɗanda suke haɗa bautar wani da Allah akwai waɗanda suke shirka cikin maganganunsu ta ƙuluna ma sha Allahu wa shi'ita suna cewa abin da Allah da kai kuka so suna faɗar haka shine ce ta ƙuluna kuna cewa ma sha Allahu abinda Allah ya so wa ita da kai wannan shirka ce wanda al'adafu bilwabi abinda yake nufi shine yufidu musa taswiyata yufidu taswiyata yufidu taswiyata bainal ma'dufi wal ma'dufi alayhi mun gane kyau yufidu taswiyata bainal ma'dufi wal ma'dufi alayhi yana fa'idantar da daidaita tsakankanin jumlar da aka goya da wanda aka goya a kanta saboda masha Allahu wannan ita ce almadufa alaiha wa shi'ita wannan shi'ita din shine almadufu jumlar da aka goya akan wacce jumlar kenan to kaga at-taswiya bainahuma wannan shine wajen shirka din na farko na wajen bangaren masha Allahu wa shi'ita in Allah da manzon shi sun so shirkar da take nan shine at-taswiyatu baina al-khaliq wal makhluq sai kuma faɗarku da kuke cewa wata ƙuluna wal ka'aba idan kuka tashi yin rantsuwa a cikinku akwai wanda yake cewa na rantse da ka'aba wanda wannan ita ma shirka ce wanda take karama a cikinku ana samu wannan kajin ana cewa laihi tudu ne ka danne naka ka hango na ɗan uwanka su wa shirka babba suke yi wa sun ce uzairu ne bunullahi amma kuma yanzu shi yanzu yana ganin sahabban manzon Allah sun fi su laifi saboda su da suke cewa masha Allah wa ta kana kallon dauda a jikin ɗan uwanka amma kai kuma kamanta akwai tattaka a cikin idan kama dauda kake gani a jikin ɗanwanka amma kamanta a cikin akwai tattaka a jikin idanka fa amarahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato da wannan bai huda ya gaya wa ma'aiki wannan maganar sai ma'aiki ya ce kwarai yanda ka faɗa haka ne to shine malamai suka ce lokacin da bai hudan nan ya gaya wa ma'aiki haka manzo Allah bai san sahabbai daga cikin sahabbai akwai masu faɗar wannan maganar ba amma shi wannan bai hudan da ya gaya wa annabi ya ce to lalle da Allah ka ji su tun da ka ji su sai manzo Allah ya umarci sahabbai idza aradu idan za su yi rantsuwa idan suna nufin za su yi rantsuwa idza aradu an yi halifu idan suna nufin za su yi rantsuwa an ya qulu wa rabbil ka'bati su ce muna rantsuwa da ubangijin ka'aba mun gane da kyau ai idan aka ce wa rabbil ka'aba kuma an fice gurin wa an ya ƙulu ma sha Allahu sun mashi'ita sannan kuma in suka tashi yin magana suna so su ce abinda Allah da manzo suka so su ajiye wani a gefe su ce ma sha Allahu abinda Allah ta'ala ya so yake kasancewa sun mashi'ita sannan kuma kai ka so mun gane da kyau wannan hadisi al'imamun nasa'i ya rawaito shi wa sahahu al'imamun nasa'i ya inganta wannan hadisi نعم وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وله أيضا يا تبت cikin sunan na al-Imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa abdullahi dan abbas ya ce haƙiƙa wani mutum ya faɗa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wasalam ma sha allahu wa shita abinda allah da kai kuka so shi yake kasancewa faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce da shi a ja'altani lillahi niddan shi yanzu ka sanya ni in zamanto kishiya na Allah ka sanya ni kishiya ne na Allah abinda Allah yake so ai Allah ta'ala shi kadai ne yake da kwai mashi'a wanda take zartacciya tsakankanin a cikin bayinsa bal bari dai ce ma sha Allahu wahdahu abinda Allah ta'ala ya so shi kadai shi yake afkawa ma ta sha'una illa an yasha Allahu وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وكل شيء عنده بمقدار نعم ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون أزير ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن, أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده
ولابن ماجه يا تبتا cikin sunan na ibn majah an al-tufail akhi aisha li ummiha daga al-tufail wanda dan uwa ne na na Aisha radiyallahu anha li umminta ne wanda suke mahaifiya daya shi wannan ba dan gidan Abubakar bane Allah ta'ala ya kare yadda da su wala wato wannan Abu Dufail wato Abdufail yace ra'aitu ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud na gani a cikin barci na yi mafalkin ka anni a taitu ala nafarin min yahud kai ka ce na zo hucewa ta wajen waɗansu jama'a na yahudawa kai ka ce na zo hucewa ta wajen wata jama'a wanda yahudawa ne a gurin a zaune faƙultu abdufail ya ce sai na ce da su innakum la'antumul qawm lalle haƙiƙa ku ku ne mutane waɗanda suke maɗaukaka masu daraja laula annakum taquluna uzairu ibnullahi ba dan kuna cewa uzairu dan Allah ba ba dan ba kuna cewa uzairu dan Allah ne ba to da ku ne mutane wanda suke maɗaukaka idan ka ce la'antumul qawm ku ne mutane wato in ka ji ana cewa hasar kenan ka ce ku ne mutane na gari yanzu na ga mutumin kirki mun gane ai ba kana nufin ba mutumin kirki sai su kadai to amma saboda ɗaukaka su da darajanta su ya ce to innakum la'antum laqawm lalle haƙiƙa ku ku ne mutane waɗanda suke cikakku in ba don wata tada ɗaya da suke tattare da ku ba laula annakum taquluna uzairu ibnullah ba don kuna cewa ba annabi uzairu dan Allah ne wannan kalmar ita ta janyo kuka samu kaskanci har za a sanya ku a cikin wuta cikin su ma sai suka ce mishi ai innakum la antum laqawm lalle kuma ku ne mutane wanda suke madaukaka a wajen Allah in ba don wani tabo ɗaya da kuke da shi ba laula annakum taquluna ma sha Allahu wa sha'a Muhammad ba dan ba ku kuna cewa abinda Allah ta'ala ya so sannan kuma Muhammad ya so wannan shine babban tabo wanda zai rage muku daraja da kima a wajen Allah mun ji muna da tabo a wajen Allah kuma kuna da tabo a wajen Allah shikenan Dufail ya ce tsumma marartu bi nafarin minan nasara sannan na je hucewa ta wajen waɗansu jama'a na kiristoti su ma faƙultu sai na ce da su innakum la'antum laqawm lalle haƙiƙa ku lalle ku ne mutane waɗanda suke maɗaukaka masu daraja laula annakum taquluna almasihu ibnullah ba dan kuna cewa ba annabi isa ɗan Allah ne wannan shine balshi wanda ya janyo muku ƙasƙanci da wulaƙanci a wajen Allah subhanahu wataala ƙalu sai suka ce mishi shi ma wa'antum kuma la'antum laƙau lalle ku ne mutane waɗanda suke maɗaukaka masu daraja laula annakum taquluna ma sha Allahu wa sha'a Muhammad ba dan ku kuna cewa ba abinda Allah ta'ala ya so sannan kuma Muhammad ya so da Muhammad ya so shikenan Abdufailu ya ce wannan a mahulki ne fa yana barci ne ya haka din falamma asbahatu ad-dufail yace yayin da na waye gari akhbartu biha man akhbartu yace sai na baiwa waɗanda na samu dama labarin wannan mafalki da nayi na dan gaigaya waɗansu daga cikin abakai na nace kai je ku ga abin da na da nayi a cikin barci wa nayi kaza nayi kaza nayi kaza thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa akhbartuhu ce sannan sai na tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na ba shi labarin wannan mafarki da na yi da abin da na gani a cikin mafarkin ƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni a ɗufail hal akhbarta a hadan biha shin ka baiwa wani daga cikin bayin allah labari da wannan mafarkin da kai ka gaya wani wannan mafarkin da kai ƙulutu na'am ce kwarai ku ya rasulallah ai ina tashi ma na fesa shi eh na gaiga wa jama'a na ba da labarin wannan to da a ce ya ce wa ma'aiki bai faɗi ba da manzala zai ce mishi to kada ka faɗa kowa sai ya zama to tsakankanin shi da shi ne za su yi wannan hirar to amma da ya ce yanzu ai kowa ya ji tsamin to sai manzala ce to yanzu hirar ta tashi daga ni sai kai ta koma a cikin jama'a za a yi ta shikenan tsala Al-Tufail ya ce, Fahimidallaha wa asna alaihi, sai ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya yabi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya yi kirari ga Ubangiji, sun maƙala, sannan ma'aiki Alaihi salatu wassalamu ya ce, Amma ba'adu, amma bayan na yi yabo ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, na yi kirari ga Ubangiji, fa'in na Tufailan, wato haƙiƙa malam Tufail. ra'a ru'ya yayi wani mafalki wanda akhbara biha man akhbara minkum ya baiwa waɗanda ya samu dama daga cikin ku labarin abin da ya gani na mafarkin nan wa innakum qultum kalimatan haƙiƙa ku kuma kun faɗi wata kalma wanda kana yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum anha kaza da kaza shine ya hana ni in taka muku burke game da faɗar wannan kalma din wato kalmar masha Allahu wa shi'ita wato abin da ya hana ni in taka muku burke a kanta ina so ne Allah subhanahu wa ta'ala ya min izini umarni kawai nake jira daga wajen Allah ya min izini akan cewa in taka muku birki akan wannan kalma da kuke faɗa saboda bai dace ba don haka fala ta ƙulu ma sha Allahu wa sha'a Muhammadu kada ku ce ma sha Allahu wa sha'a Muhammadu abinda Allah da Muhammad suka so shine yake kasancewa walakin ƙulu ma sha Allahu wahdahu wato idan kuka tashi za ku yi magana ku ce masha Allah wahdahu shi kadai abinda Allah ta'ala ya so shi kadai almashi'a kashi biyu ce akwai almashi'a alkauniyya akwai almashi'a ashari'iyya mun gane da kyau to almashi'a alkauniyya wannan ita ce mai kasancewa la mahalata ne dole ne ta gudana mun gane da kyau almashi'a alkauniyya wannan ba wanda yake ja ba ba wanda ya kamata ma ya ja akai baya halitta ka ja akanta almashi'a alkauniyya yanda Allah ta'ala ya tsara duniya ta kasance ko haka ya tsara duniya ta kasance fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir wannan mashiya ce kauniya din yanda kai ba yanda za ka ce gabaki ɗaya mutane su samu to yan aljanna haka Allah ta'ala ya kaddara fariqan hada wa fariqan haqa alaihim dalala ba yanda ka iya kuma wannan almashiya ce alkauniya dole ne wannan ita ta zartu to kuma akwai almashiya ash-shar'iyya almashiya ash-shar'iyya shine abin da Allah ta'ala ya so a shar'ance ba a kafa hujja da almashiya alkauniya mun gane da kyau almashiya alkauniya yanda Allah ta'ala ya so a kasance gida biyun nan ko haka ne waɗansu zaman tola lalatattu tantirai yan ta'adda mutanen banza azzalumai waɗansu kuma su zaman to muminai musulmai nagari masu da'a ga Allah masu da'a ga manzon sa sallama wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira to amma almashi'a a shar'iyya da ita ake kafa hujja wannan abin Allah ta'ala ya shar'anta shi shikenan Allah ya shar'anta shi a tafa'i shi Allah yana so aikata aje aikata inna Allah la yuhibbul mufsidina to masu barna Allah baya son su a daina barna karka ce to ai Allah ya kaddara ne dole sai an samu mabannata tunda shine ya kaddara dole sai an samu mabannata dan mun kasance cikin mabannata ai mu zaman to abin zargi ba wacce mashi'a ce kauniya mashiya kauniya haka Allah ya kaddara amma ba rubuta sunanka ba cewa ni ban ga sunanka ba kana daga cikin wanda za su yi barna ɗin kai ma kuma baka ga sunanka ba kana daga cikin wanda za su yi barna to dan menene zaka kafa hujja da ita mun gane da kyau yawwa to shine almashi'a alkauniya ita wannan haka Allah ya kaddara ya kasance to amma ka san inda aka rubuta sunanka na san inda aka rubuta sunana ya san inda aka rubuta sunan shi ba wanda ya sani to yanzu tunda wancan gaibu ne to sai mai aiki da almashiya a shari'iyya mai Allah ta'ala yake so aikata a shar'ance sai yi kokarin aikata saboda in samu kaina cikin shakiran inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ya za ka zaba kanka hanya wanda take ta lalata kuma ka ce wai Allah ne ya dora ka kai mun gane da kyau na'am فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بشرك الأصغر الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام فيه بعض فيه مسائل wato a cikin wannan babi akwai waɗansu matsaloli wanda ya kamata mu yawaya zuwa gare su al'ula matsala ta farko ma'arifatul yahudi bishirkil asgar yanda yahudawa ya zamanto sun san shirka wanda take karama lokacin da ba yahudan nan ya zo ya ce wa wato ma'aiki innakum tushrikuna taquluna ma sha Allahu wa sha Muhammad mun gane da kyau الثانية مسألة تبيو فهم الإنسان إذا كان له هوى wato fahimtar mutum wani abu idan ya zamanto yana da kwai son zuciya idan mutum ya zamanto yana da kwai son zuciya za a ga yana da kwai son kai mas'alar da take taka tafi hace tashi mai girma ce amma kuma taka zai dinga hangowa ya danne tashi ga wani yayi wani zalunci na miliyoyi amma kai ka ci jikar wani amma yanzu yana maka wa'azi mun gane da kyau kaga wannan bai adalci ba shi shirka ce al'akbar yake kai kana a shirka a shirka a ko da ke shi yana shirka asgar shi wancan yana shirka akbar shi mai akbar ya dinka mai ashirkul asgar fada shi wannan bai huna ya zo yana cewa innakum tushrikuna shi kuma ya manta da suna cewa uzairu ibnullah ya kyale wancan a gefe kaga wannan laifi ne mai girma idan mutum yana da kai son zuciya to haka ne sai ya danne laifin shi wani ɗan laifi ne kaɗan kai amma sai ya zo ya same ka ya dinga maka nasiyawa ne ya kamata kaza kaza ba la'alla shi baya fitowa sallar asuba baya wa mutane sallama in ya gansu in ya amshi bashin ka to da kai da shi sai dai ko a kiyama za ku wani amma kawai ranar ya ganka kayi sallah a sahu na biyu ko kuma an tada ikama ka shigo masallaci shi ko yana heli bayan kun gama sallah ka huta ya ce ana wallahi kana sakaci da sallah shi kuma a zamanin ita bai shigo ba to wallahi wanda sakaci kake da sallah a raka kula da sallah gidi to kaga yanzu wannan in dai har da hankali idan lai nasiha ba a ce ba kala kowa ya wa kowa amma dai shi ai bai kamata a maka wannan nasihar ba lau gairu ka kala da sai ka ce lau gairu ka kala ha eh ka ce ina ma dai a ce ba kai bane ka faɗi wannan maganar kai ba da abin da zan baka amsa da shi sai ka ce mishi na gode ta shi mun gane da kyau saboda da shi wannan bai hude ya gaya ma'aiki wannan maganar manzo Allah bai bashi amsa ba iya kawai abin da shi ne kiran sahabbai ya gaya musu to wannan magana da suke faɗa su daina faɗar ta wanda lau ghairuhu qala hada za a samu amsar da za a bashi amma dai kamshi ba ka da abin da zaka ce mai yaushe ba ka da damar da zaka tsaya ma ka yi ta mai surutu ka ce kai yanzu salar ma da baka yi a cikin jama'a kai yanzu in ka ci bashi mutane kaza to ta ina zaka faru abin da yawa ne mutuwa ta shigo kasuwa ina zai ka da shi to ka ce mishi na gode a zamana lafiya shine famul insani idza kana lahu hawan wato fahimtar mutum wani abu idan ya zama yana da kwai son zuciya sai ya ga ya danne laifin shi wanda ya fi naka girma amma kuma ya dinga hangowa naka kuwa ka dama ake wani lokacin mutumin kirki tsimi ake kaɗan ya yi tuntuɓi ka ga ba wai zancen a unguwa a yada ba a yanar gizo-gizo za a gani a yanar gizo-gizo za a gani wallahi an dora gashi dai wannan shine malamin da kuke cewa mutumin kirki ne wani ya dai baya wata risala sai kaga mu zikira ce ta ma wa kamila wala sai ya safaha biyar akan cittakar wannan malami da laifi daya amma ya saurari bokal din wannan karatun wannan malami awa ɗaya ɗaya sama da awa ashirin wanda duka alheri ne jibi ta uku ɗorawa a staci ba wai zancen a duniya ba a staci wanda mutanen da suke da lambar shi ne za su gani go bai taɓa ɗora a staci ya yi magana da ta kai safa ɗaya ba tashi ta alheri amma ya faɗi kalma ɗaya wanda kalmar nan ɗan adam ne wanda yake ajizi zai iya yin kuskure amma wannan kalmar da ya faɗa ko ya samu ya ta tattaka shi ta dalilin wannan kalma ɗin la yughadiru sayyiratan wala kabiratan illa ahsaha haka haka muke yanzu zamanin wannan yanzu shi yasa in mutum yana da kwai son zuciya ko ba yanda za a yi ka tabis in dai kana da son zuciya kana biya wa zuciyarka abin da take so kai abin da ka gani shine mai kyau abin da waninka ya gani ba mai kyau ba ne to a kullum za ka dinga tsayawa a baya ne saboda tunaninka kaɗai za ka yi iktifa'i da shi gani kake dun wani mai tunani in ya kawo maka tunanin shi tunanin shi ƙasa yake da naka bayan da za ka ajiye naka ka ɗauki nashi to sai zama to ka ƙare kai kuma الثالثة مسألة أوكو قوله صلى الله عليه وسلم فدر ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yace aj'altani lillahi niddan yanzu ka sanya ni kishiya ga Allah lokacin da ya ce ma sha Allahu wa sha'a Muhammadu zala ce da shi a ja'alta ni lillahi niddan wannan istifahami ne inkari neman fahimta ce wanda take cike da musu wanda akwai irin shi da yawa a cikin alkur'ani mun gane da kyau shin yanzu ka sanya ni kishiya ga Allah fa kaifa biman qala to kaga kuma zaka karata da mutumin da yace ya akramul khalqi mali man alutu bihi siwaka inda hululil hadith al-amini al-imam al-busiri kenan ko to yana ga shine wannan bi wannan abiyata shine yace ya akramul khalqi ya mafi karamcin talikai mali man alutu bihi ba ni da wani wanda zan fake da shi a gobe kiyama siwa ka in ban da kai kaɗai ba ni da wani inda zan je in laɓi siwa ka in ban da kai kaɗai inda inda hululil hadithil amimi wato lokacin saukar musiba wanda ta haɗa kowa da kowa ta shafi kowa da kowa wato ranar tashi alkiyama kenan wanda a ranar in kaji ana gudun fanfalaki a ranar kowa nafsi nafsi yake wallahi kowa nafsi nafsi yake ma'aiki shi kadai ne za a ganye cikin yanayi mai kyau amma annabawa ulla azumi minar rusuli kowa daga cikinsu akwai abin da yake tsoron kal tuno ta aihi bau kal allura ta tuno galma mun gane da kyau annaba adam za a je wajen shi a ce ana neman ceto ana neman ya je shi ya yi magana Allah ta'ala ya shiga cikin lamarin na Allah ta'ala ya yi hisabi annabi adam ya ce yanwa ayana ku yi haƙuri wa hal akhrajakum min aljannati illa khadiyatu abikum yanzu kuke je na ce kai me yasa ka ci kai kuskure in dai har zaka nemi alfarma me yasa ka aikata laifi kema ai ina tuna da kai salama da kakan ka ce to wannan ba na bane da a ce mini na kawo kai na gwanda ku je wajen ɗana nuhu ce iza bu ila nuhin sai ya ce nafsi nafsi sau uku zai fada ba sau ɗaya ba ma abu bai karfi da a je wajen annabi nuhu kuma kowane annabi aka je ba wai zuwa ba ake kai tsaye a kama sunan shi sai an koda shi saboda in ka wasa mutum zai dan yi kama jikin shi a ce innaka anta awwalur rusuli ila ahlil ardi wa qad sammaka Allahu abdan shakuran ishbalana ila rabbika ala tara ila ma na nufi annabi nuhu zai ce to yi kwarai ne awwalur rusul ila al-ard kuma Allah ya ce mai innahu kana abdan shakura ko ce to amma hu akwai matsala dan nayi mugunyar addu'a ga mutane na ina jin tsoron in je yanzu in ce Allah yan wannan da muka zo mu da su muna so a dan tattauna a yi a huce gurin ya ce kai yanzu kai ne za ka zo neman ceto wanda al'ummar kamata ka kasa haƙuri da ita ka ce rabbi la ta zar Allah ardu minal kafirin da yara kuma yanzu ka zo ka raka neman wata alfurma ta alfurma ce za ka nema da to zo kai yanzu da kai za mu yi shara nafsi nafsi ta da Allah ku rufa mu asiri ku je wajen wani na ya ce ku tafi wajen wani na ya ce ku je wajen annabi ibrahim za a je wajen annabi ibrahim annabi ibrahim shine daga cikin annabawa shine ya samu matsayin hulla idan ka cire ma'aiki amma shi ma annabi ibrahim zai ce ba tashi ba ce wannan alfarma da ya ce shi ai yayi zancen banza guda uku wanda baya so yanzu a je a tada wannan maganar kawai ai hakuri a je wajen annabi musa za a je shi ma annabi musa a gaya mai ya ce to kun mance kisan da nai in ya qataltu nafsan lam umar bi qatli hawa ai mana fa asba fil madinati khayf wa asba fil wadi khayf ya tarakab can dai cikin suratul qasas sai a je wajen annabi isa annabi isa shine a wannan riwaya ta abu huraira bai ambaci laifi bai ce amma dai wannan ba na bane sai an je wajen ma'aiki sai manzo Allah ya ce ana laha dama ni ne mai abu to amma wannan da aka bi matakai matakai saboda fadal annabi ta bayyana ce mun gane da kyau to shi busuri da ya ga wannan hadisi sai ya ga cewa to annabawa ma kansu ba wanda ya mallaki kanshi a rannan kowa ta kanshi yake ma'aiki shi kaɗai ne wanda zai zo shi hali je shi yayi yabo ga Allah da sauransu a ce irfara suka wa kulu isma alaka wa sultu wa shafatu shaffa fa qulu ummati ya rabbi ummati ya rabbi wannan sai ce maliman aluzubi ba ni da wani wanda zan fake da shi ba ni da wani wanda zan fake da shi siwa ka in ban da kai kaɗai inda hululil hadithil amimi wajen safkar musiba wanda ta haɗa kowa da kowa ta shafi kowa to shi yasa wato akwai waɗanda suka gyara alburra wannan baiti na ya akramal khalqi maliman aluzu bihi ina ga yanda Mm. ina ga yadda aka, aka karanta shi ne ya akramar rabbi ya mafi karamcin ubangiji sai zamanto alkharki anan ya koma ar rabbi sai zamanto baitin ya tsaya da kyau mun gane da kyau na'am wal baitaini ba'dahu da baiti guda biyu waɗanda suka biyo ba wannan illam takun fi ma'adi akhidun bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami gane da kyau na'am ayi hakuri arabi'a mas'ala ta hudu anna hadha laysa min ash-shirkil akbar wato haƙiƙa wannan baya daga cikin ash-shirkul akbar wato fadar ma sha Allahu wa shi'ta saboda fadar shi da yace yamna'uni kaza wa kaza wato kaza da kaza shi yake hana ni in yi muku magana akan wannan magana da kuke fada al-khamisa mas'ala ta biyar annaha ru'ya annar ru'ya salihah haƙiƙa mafarki ta gari min aqsamil wahayi yana daga kashe-kashen wahayi wato ar-ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa as-sadisa mas'ala ta shida annaha qad takunu sababan li shar'i ba'd al-ahkam wato haƙiƙa mafarki tana kasancewa so da dama ma tana kasancewa sababi ne na shar'anta shashe daga cikin hukunce-hukunci kamar yadda wannan mutumin mafalkin nan da ya yi da ya zo ya gaya wa ma'aiki to ma'aiki ya ce to daga yau ku fasa cewa masha Allah wa sha Muhammad ku ce masha Allah wahdahu na'am na'am
باب من سب الدهر فقد آذى الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر babu man sabbar dahara faƙad azallaha wannan babin shi kuma zai sanar da mu wato dukkan mutumin da ya zagi zamani ya ce zamanin nan kai Allah wadaran zamanin nan bai dace ba mutum ya faɗa haka baya halatta mutum ya zagi zamani saboda zamani ba shi ne yake samar da kanshi ba to dukkan wanda ya zagi zamani faƙad azallaha haƙiƙa ya cutar da ubangiji subhanahu wata'ala da kuma faɗar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wa ƙalu wato waɗannan mushirikai suka ce ma hiya illa hayatu na duniya ba komai ba ce wannan rayuwa da Muhammadu da yake ba ku labarin cewa idan aka mutu za a tashi ba komai ba ce illa hayatu na duniya face dai wannan rayuwar ta mutu duniya ba zan can idan aka mutu a tashi ba ne na mutu wa na haya mu muna mutuwa kuma muna rayuwa saboda idan muka faɗi muka rasu inda muke ‘ya'yanmu za su zo su wakilci gurin su ma idan suka faɗi suka rasu inda suke ‘ya'yansu za su tashi su mallaki gurin su ma idan suka faɗi suka rasu ma na ƙasa da su shi ne fa ka rasu amma kuma tun da ɗanka yana na ai kamar kana nan ne wa ma yi hulikuna illa dahar suka ce kuma kai ba wani abin da yake kashe mu face dai zamani ne kawai idan mutum ne ya kwambi a duniya ya gaji ya shekara 80 shekara 85 sattin a 70 gomiya tara 130 an gaji sai a mutu idan kuma mutumin da Allah bai kaddara zai yi kwanaki da yawa ba saboda su addariyu ne dama ba za ganin cewa Allah shi ne bai kashewa suna ganin kawai mutumin da rashin lafiya da talauci da bacin rai da sauransu in suka haɗu shi ne suke kashe a yaro mun gane da kyau irin waɗannan musibu su ne suke kashe a yaro wafi sahihi ya tabbata cikin bukhari da muslim ana abi hurairata radiyallahu anhu an amso daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Allah ce ƙala Allah ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yu'zi nibun adama dan adam yana cutar da ni ya subbu dahara dan adam yana zagin zamani wa ana daharu ubangiji subhanahu wata'ala ce kuma ni ne mai jujjuya zamanin ni ne wanda nake jujjuya zamanin yanda nake so uqallibul layla wan nahara ina jujjuya dare da yini yanda na ga dama wani lokacin ka ga dare ya yi yini tsawo irin yanayin da muke ciki na yanzu kenan wani lokacin ka ga yini ya yi dare tsawo irin yanayin da idan aka shiga zafi sosai wani lokacin ka gansu daidai da daidai ne dare bai fi yini ba yini bai fi dare ba akwai lokacin da ake shiga irin wannan sannan kuma wani lokacin ana cikin safiya ka ga rana ta yi baka yi aune ba ka ga murece ya yi baka yi aune ba ka ga rana ta fada baka yi aune haka dare idan ya tashi tafiya kaɗan kaɗan kaɗan yana ta tafiya baka yi aune ba sai dai ka ga alfijir ya keto innal jadidaini idza mastawlaya ala jadidin adniyahu lil bila na'am وقلب الليل والنهار وفي رواية أتكون وترواية ما يكي عليه الصلاة والسلام يتي لا تصب الدهر kada ku kuskura ku jingina aibu ga zamani kada ku zagi zamani dan fa inna allaha huwa dahru hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala shine wanda yake jujjuya zamani huwa allazi yuqallibu dahra shine wanda a hannunsa ne jujjuya zamanin biyadi al'amuru uqallibul layla wan nahar kayfa shi'tu na'am في مسائل الأولى النهي عن سب الدهر الثانية تسميته أذى لله الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه na'am fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula matsala ta farko an nahayu an sabbin dahari wato hani daga Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye daga harshen manzan shi sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi zamani zagin zamani matsala ce lata subbud dahara a tsaniya matsala ta biyu tasmiyatuhu azan lillahi wato ambatan zagin zamani cutarwa ce ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yu'zini ibnu adama ya subbu dahara wannan zagin zamani da yake ni ne yake cutarwa asalisa mas'ala ta uku at-ta'ammulu fi qawlihi fa inna Allaha huwa ad-dahru wato lura da kyau cikin fadar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yace fa inna Allaha huwa ad-dahru hakika ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda zamani yake hannun shi yake jujjuya shi yanda ya ga dama iya yanda kuke ku kamata kunu yuwalla alaikum wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubuna ba yanda za mu zaman to lalatattu ko mu ce Allah ta'ala ya nada mana shugaba na gari idan muka zamanto mutanen kirki shugabannin ko lalatattu ne to in dai ba masu shiriwa bane Allah zai tsige su ya kama da masu shiriwa idan masu shiriwa ne muna zamanto a mutanen kirki su ma sai Allah ta'ala ya sa su koma mutanen kirki inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim din yanda zamani ya baci in ka gyara halinka tsakankaninka da mahaliccinka ka gyara mu'amalarka tsakankaninka da bayan Allah sai ka cewa kai naka mai sauƙi ne in ka haɗa matsalar da ta wani. Mun gane da kyau. Arrabi'a mas'ala ta hudu annahu qad yakunu sabban wato haƙiƙa zagin zamani yana kasancewa zagi ne walau lam yaqsiduhu bi qalbihi ko da mai wannan maganar bai nufaci zagin zamani ba kai zamanin nan da muke ciki la hawla wala quwata sai ka ji wani yana faɗa maka wai ce kai in ka ja faɗi wata maganar akan zamani to sai ka yi mamaki to ko da shi a zuciyar shi bai yi nufin zagin ba da aka ce wannan ai zagin zamani ne ya ce to bai fasara al ka shiga zuciya ta ka gani ko ya ka zama wadda zuwa ga zike ta ka shiga zuciya ta ka gani ko ni wallahi ba ma ka haka arena ba ko da bai nuface shi ba zai iya zamantowa zagi ne sai dai ka sanar da shi kawai wannan bai dace ba ka dinga amfani da wannan kalmomin in ka tashi za ka yi amfani da kalmomi ka raka magana akan mu mu gyara halayenmu amma ba wai zamani ba yau muka gyara halayenmu muka koma irin iyayenmu na je iyayenmu na shekaran je iyayenmu na shekaran je wacal yanda zamanin su yayi kyau mu ma haka namu zai zama to mai kyau amma in ya zama to mun zo mu da abubuwan da iyayenmu na jiya da na shekaran jiya da na shekaran jiya wacal ba su zo da shi na lalata ba dole mu ma mu ga yanayin da da muke so ba zai zo ba abin da muka shuka shi za mu girba ya yi yanzu ka zo ka shuka kaya kawai dan kai ne mai son daɗi in ta tashi ka ce sau kaje ka zo ka ciri inabi a jikinta kaya ka shuka ai lokacin da ka shuka kaya din ba za ka ci- ba za ka ciri inabi ba wanda ya shuka inabi shi zai shuke shi zai ciri inabi ko to sai mu kwana nan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik